الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a sha biyu ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma sha ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai misali ka shigo masallaci ladani ya fara kiran sallah shin kwaikwayon ladani za ka yi ko kuma shagala za ka yi game da tahiyatul masjid to a nan abin da ya fi dacewa ka ɗan yi haƙuri ka gama kwaikwayon ladani ka yi addu'o'in da ake yi bayan kiran sallah na yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da roƙa masa wasila sannan kuma sai kai nafilarka saboda ƙa'ida malamai suke cewa idan maslaha biyu suka bujuro a lokaci guda ya zamanto ɗaya ta fi gaugawar kurcewa to a nan sai a gabatar da matsalar da take kucewa da maza akan wadda ba ta kucewa saboda kwaikwayon ladani maslaha ce kuma wannan maslaha da zaran ya gama kiran sallah shikenan ta riga ta wuce sai dai a kori gaba amma ita nafilar kana da lokaci haka tsarin fa'ida kai ne kana karatun alkur'ani sai ka ji ladani na kiran sallah to abin da ya dace ka dakatar da karatun alkur'anin ka kwaikwayi ladani in an gama sannan ka ci gaba da karatun ka na'am kamar ni na'am wai misali mutum ne ya mamace saki biyu bayan saki na biyu da ya mata ta je ta gama idda da ta gama idda sai ta auri wani wancan da ta aura zuwa wani lokaci sai suka rabu mijinta na farko wanda ya mata saki biyu sai ya dawo ya koma sake aurenta shin waɗannan saki biyu da ya mata suna nan ko kuma sun riga sun tafi wannan saki biyu ba inda suka tafi suna nan iya abin da ya rage masa saki daya wannan shi ne ka'ida wannan biyun suna nan darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul jihad wasiya mun tsaya ƙarshen babi na sha takwas wanda babi na sha takwas na bayani game da wato shine halaccin yin wanka ko kuma mustahabbancin yin wanka wato bayan gama yaki bayan an gama yaki abin da ya dace mutum ya yi wanka ya tsaftace jikinsa duk wata kura da duk wani datti mutum ya busar da shi wanda malin ya zo da hadisin aisha allah ya kara mata yadda a ƙarƙashin baban take cewa lallai manzon allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo daga yakin khandak ghazwatul khandak shine ake kira ghazwatul ahzab wanda ubangiji ta'ala ya saukar da sura ta musamman ita ce suratul ahzab wanda tana bayani wato game da wannan taron kawanya da aka ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin ya karshe a fitar da shi da mabiyansa daga birnin madina wanda kafiran makka da sauran kafirai irin su wato su ne banu gadfan da sauransu a lokacin nan da ya hudawan banu kuraiza da sauransu su ne suka yi haɗin kai wato suka zo da sunan cewa su yaƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda aka kwashe kwana da kwanuka ubangiji ta'ala ya turo musu wata runduna daga cikin rundunarsa ta tarwatsa su ita ce wata iska ta musamman kamar yadda Allah ya kisanta mana to bayan wannan gama yaƙi aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin khandak manzon Allah ya aje makaminsa wa tasala manzon Allah ya yi wanka mahallu shahid kenan ya yi wanka kenan kaga a nan duk wani datti da duk wata kura manzon Allah ya yi wanka wato domin gusar da ita a lokacin nan jibrilu alaihi salam sai ya zo masa wa kada asaba ra'asahu gubara wato kura ta masa rawani wato mini take nihi da cewa kura ta masa rawani ma'ana ta yi turnuku a kan shi domin aka ce al'isaba wato shine naɗi kenan rawani shi kwa rawani ai zagaye kai yake shine ta ce wa kada asaba ra'asa hulgubar wato kura ta masa rawani ma'ana ta yi turnuku a saman kansa ya yi bursusu faƙala sai jibrilu alaihi salam yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa waga a tasila ya ce ya rasulallah kai ka aje makami manzon Allah ya ce masa ƙwarai sai ya ce fa wallahi ma wa ba'atu ya ce ni kam ya ce har yanzu ban aje makami na ba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ayin maza Allah sai ce masa to ina za mu tafi ƙala sai ce masa hahuna ainihin za mu tafi wa auma a ila bani ƙuraiza ya masa nuni zuwa garu na yahudawan banu ƙuraiza wanda yahudawa ne waɗanda suke gefen madina wanda suke da alkawali na zaman lafiya tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka warware alkawari suka ba kafirai haɗin kai kafiran ƙuraishawa da cewa a zo a yaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a fitar da su daga birnin madina shine wa au ma'a ila bani ƙuraiza wato jibrilu sai ya masa nunin cewa ai banu ƙuraiza za mu tafi yanzu قالت عائشة take cewa fa kharaja ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fita zuwa gare su ya fito ya ce ma sahabbansa ya ce kar wanda wato kar ku sallaci sallah ta la'asar wato sai a banu kuraiza an gane ko sai a cikin banu kuraiza kenan garinsu shine kamar yadda bayani ya gabata wasu suka yi sallah akan hanya wasu ba sai da aka isa can waɗanda sai da aka isa can su kawai iya abin da suka fahimta hani ne cewa kar su sake su yi sallah face sai a cikin wannan garin wanda suka yi a hanya su kuma abin da suka fahimta manzo Allah yana nihin cewa kar a yi jinkiri a yi maza a fita don haka da lokacin sallah ya akan hanya suka tsaya suka yi don haka wannan yana nuna mana mustahabbancin kenan yin wanka mutum ya gusar da duk wata kura da duk wani datti bayan dawowa daga fagen daga wanda wannan kuma wato baya cin karo da wancan hadisi da ya gabata wanda baban da ya gabata baban da maza Allah sallallahu wanda wanda ya gabata shi kuma na kakkabe kura ne wanda kuma kafin shi wancan hadisi wanda yake nuna cewa dugadigan bawa ba za su taɓa yin kura a hanya ta ɗaukaka addinin Allah kuma a ce wuta ta shafe shi a ranar kiyama don haka kenan wannan kura ko da ka wanke ta to ba ta gusar da ladan da ake samu da sakamakon da ake samu domin shi mumini da tsafta aka san shi za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب فضل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وابن أبي أويس أنه قال حدثني مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر مؤونة ثلاثين غدا على رئل وذكوان وأسية أست الله ورسوله قال أنس رضي الله عنه أنزل في الذين قتلوا ببئر مؤون مؤونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد بلغوا قومنا عن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن عيينة الهلالي المكي عن عمرو وابن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اصطبح ناس الخمر يوم أهد ثم قتلوا شهداء فقيل لي سفيان من آخر ذلك اليوم قال ليس هذا فيه malam Allah ya ji kansa wato na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da fadula wato ta faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu Ali Imran. Ubangiji ta'ala ke cewa wala ta hasaban nan lazina kutilu fi sabilillahi amwata wato kada ku zaci waɗanda wato aka kashe a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah wato kada ku zace su cewa matacci ne gane ko ma'ana kar ku yi zaton waɗanda aka kashe su a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah kar ku yi zaton cewa matacci ne bal a haya'un sanade wato rayayyu rayayyu wasu malamai suka ce a addini a addinance kenan rayayyu ne domin muminai rayayyu ne kamar yadda Allah yake faɗa a wa man kana maitan fa ahyayna hu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha ko kuma rayayyu ne kamar yadda suna ci suna sha yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba da labari a hadisi ingantacce cewa rayukan shahidai wato suna cikin wani kururu wanda yake na wasu tsuntsaye a gidan aljanna suna kai kawo kuma suna ci suna sha to shine anan ubangiji ta'ala ya ce bal ahya'u wato sanade wato rayayyu ne inda rabbihim abun ubangijinsu kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari yurzaquna ana azurta su safe da yamma suna ci suna sha sai ya ce farihina bima atahumullahu min fadli wato suna jin daɗi suna farin ciki suna murna game da abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su na fabularsa ma'ana irin karamcin da ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada musu suna farin ciki suna jin daɗi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim kuma wato suna bada albishir ga waɗanda ke bayansu ma'ana 'yan uwansu muminai waɗanda suke raye lam yalhaqu bihim waɗanda wato ba su haɗu da su ba a yanzu amma nan gaba kenan za su haɗu da su suna ba su albishir in cewa Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun wato babu tsoron komai a kansu game da abin da suke tunkara wala hum yahzanuna sannan kuma ba za su yi samu wata damuwa ko wani bakin ciki akan abin da suka baro bayan su a rayuwarsu ta duniya yasa suke ba da wannan albashir domin sun yi sani sun tabbatar da cewa 'yan uwansu waɗanda suka baro su a duniya suna ci gaba da jihadi cewa su ma in suka samu shahada irin matsayin da Allah ya kai su shi ma su ne za su yi don haka suke ba da albashir shi ne ubangiji ta'ala ya ce yastabshiruna wato suna ba da albashir ga ɗan uwansu kenan bi ni'imatin min Allah wato da wata ni'ima ta musamman daga gun Allah subhanahu wa ta'ala wa fadli wato da kyauta ta musamman shine karamcin da Allah ya musu wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin kuma dan su tabbata cewa ubangiji ta'ala baya tozartar da ladan mu'minai duk abin da suka aikata ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada musu a makomar su lahira ma'ana ladan su ba zai tozarta ba wanda wannan aya ita ce shagaba a cikin dukkan ayoyi na alkur'ani waɗanda suke ba da labari game da wato fadla ta shahidai irin abin da Allah ya tanada musu shi ne anan malam ya zo da wannan aya bayanta sannan sai ya zo da hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda yake cewa da a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alallazina qatalu ashaba bi'ri mauna wato manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi mummunar addu'a salasina gada ma'ana safiya talatin ma'ana wata guda manzon Allah ya kwashi yana mummunar addu'a shine addu'ar ita ce alkanut da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta yi tsawon wata guda ala ra'ile wato alallazi na katalu ashaba bi'ri mauna akan waɗanda suka kashe wato ma'abuta wato bi'ri mauna wanda mutum saba'in ne makaranta za Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zaɓa wato a matsayin 'yan samami ne kuma jakadunsa ne manzan Allah ya tura su na cewa su kai saƙo wato izuwa wata ƙabila kamar yadda wato hadisin ya riga ya gabata wanda a lokacin da suka tafi wato shi shugaban ita wannan tawaga ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bayani ya gabata sai yake faɗa ga abokansa yake cewa to abin da ya kamata ku ɗan dakata kenan zan yi gaba in har sun nuna sun amintar da ni to shi kenan in kwa kenan ba su amintar da ni ba daman kuna kusa kenan abin da ya faru sai ku kawo ɗauki wanda lokacin da ya kusance su suka nuna cewa sun amintar da shi cewa ya zo ya isar da saƙon da ya zo da shi to a lokacin nan yana cikin ba su labari sai wani daga cikinsu sai suka ma junansu nuni cewa a ɗauke shi can kawai wani sai ya soke shi da mashi sai da ya gobe a lokacin da wato wannan mashi da aka soke shi sai da ya hudo sai yake faɗa yake cewa kustuwa rabbil ka'aba na rabauta rantsuwa nake da ubangijin ka'aba ni za a yi da suka kashe wannan jakada na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai suka karkata akan sauran abokan nasa gaba daya suka kashe su sai wani mutum daya wanda yake gurgu daga cikinsu shine Allah ya bashi ikon hayewa kan wani dutse ya haye shine hammam a riwayarsa sai yake cewa da wani wanda yake tare da shi na daban to waɗannan jakadu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aka kashe su an gane ko wanda suka kashe su kenan su ne dai waccan kabila wato banu sulai banu sulai shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ringa musu muguwar addu'a shi ne ya ringa musu alkanut wanda wannan yana daga cikin wato alkanut wadda ake yin ta linnawazil wanda karmu manta ya gabata tun a cikin kitabus sala manzo Allah ya kwashe tsawon wata guda yana yin wannan mummunar addu'a ala ri'il wato a bisa kabila kenan banu ri'il da su da banu zakwan da banu usayya asatillaha wa rasula wanda suka saba ma Allah suka saba ma manzansa Anas Allah ya kara masa yadda sai yake faɗa yake cewa unzila fil ladina utilu bi bi'ri ma'unatin bibi'ir ma'una ƙura'anun ƙara'anahu ya ce an saukar da wata aya ta alƙur'ani game da su waɗanda aka kashe a nan bi'ir ma'una ayar ana sai ce ƙara'anahu mun karanta ta kun manusika ba'adu bayan wani lokaci kuma sai aka shafi an gane ko aka shafe tilawar ayar kwata-kwata shine ballihu qaumana ayar shine yake cewa ubangiji ta'ala yake faɗa akan kenan hikaya game da su waɗannan waɗanda aka kashe suna faɗa suna cewa ballihu qaumana ku isar ma jama'ar mu an qadila qina rabbana cewa tabbas mun haɗu da ubangijin mu faradiya anna wato ya yarda da mu waradina anhu mu ma mun gamsu da wato sakamakon da ya tanada mana ana sai ke cewa wannan ayar haka aka saukar da ita mun karanta ta kuma zuwa wani lokaci sai aka shafi tilawarta to malam ya zo da wannan hadisi domin a cikin wata riwaya ta ishaq ibn abi dalha da aka shafi ita wannan aya ana sai ke cewa yake cewa wa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da fadarsa kenan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun da Allah ya shafe waccan ayar sai ya saukar da wannan kenan a madadinta tunda dama Allah ya faɗa ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha wanda ita wannan ayar wadda aka saukar ta fi wadda aka shafe wato cikakken bayani game da irin karama da Allah ya tanada ma shahidi inda ita wannan aya ne yake cewa ballighu qaumana ku isar ma mutanen mu sakon an qadila qina rabbana cewa tuntuni mun hadu da ubangijinmu faradiya anna ya yarda da mu waradina anhu mu ma mun yarda da sakamakon da ya tanada mana amma waccan sai ya ce kada ku zaci waɗanda aka kashe a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah kar ku yi zaton cewa matacci ne sanadin rayayyu ne abun ubangijinsu ana azurta su safe da yamma sannan ya ce kuma suna farin ciki suna jin daɗi game da abin da ubangijinsu ya ba su wato na kyautarsa kuma suna ba da albishir ga 'yan uwansu wanda ke bayansu kenan wanda suka baro su a rayuwar duniya wanda kenan ba su haɗu da su ba a yanzu cewa Allah khawfun alaihim kar su ji tsoron komai wala hum yahzanun babu tsoron komai a kansu kuma ba za su samu damuwa ba kuma suna ba wato ɗan uwansu albishir cewa game da ni'ima da ubangiji ta'ala ya tanada musu da fabula cewa kuma ubangiji ta'ala baya tozartar da wato ladan bayansa waɗanda suke muminai to shine kenan munasabar zawwa da wannan hadisi domin a cikin wata riwaya da aka shafe ita wannan aya sai aka saukar da kenan ita wannan aya da malam ya zo da ita a farkon baba sannan malam sai ya zo da hadisin jabir allah ya kara masa yadda yana faɗa yana cewa isqabaha nasu ne la khamra yawma uhud wasu mutane daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ranar yakin Uhudu wato sun sha giya da safe an gane ko idan aka ce iba shine kenan shan abin sha na lokacin safiya shine yace isbaba hanasu ne da kamar yau Uhud wasu mutane daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ranar yakin Uhudu wato sun sha giya da safe sun maƙutilu shuhada'a sannan sai aka kashe su a matsayin shahidai an gane ko a wannan yinin da suka sha giya ubangiji ta'ala ya karɓi rayuwarsu sai aka faɗa ga sufiyan ibn uyaina aka ce masa min akhir zalikal yau shin wai a ƙarshen wannan yini ne a kashe su kamar yadda yake cikin kamar yadda yake cikin riwayar ƙala sai ya ce laisa haza fihi wannan ya ce baya daga cikin hadisi wannan wato sufiyan ya manta ne wani lokaci shi ya tabbatar da cewa min akir zalika yau ai kutilu shuhada min akir zalika yau ƙarshen wannan yini da suka sha giya wato a kashe su a matsayin shahidai to wani lokaci an tambaye shi sai ya ce alaisa fihi baya cikin hadisi kenan wannan yana daga cikin man haddasa wa nasiya sannan kuma wani lokaci kuma sai ya ringa faɗa cewa min akhir zalika yau a ƙarshen wannan yini ne a kashe su tare da cewa kamar yadda wato malamai suka faɗa na cewa wannan giya da suka sha a lokacin nan Allah bai haramta giya ba don haka kenan shan giya wannan bai cutar da su ba ubangiji ta'ala ya kyautata yabo a kansu shine kenan wannan aya da ta sauka tare da cewa malam ya zo da wannan riwaya ta jabir Allah ya kara masa yadda domin lokacin da jabir aka kashe mahaifinsa ubangiji ta'ala ya yi zance da mahaifinsa ubangiji ta'ala ya ce masa igurin abin da kake bukata in baka mahaifin jabir ya ce ya ubangiji na ni ina gurin in dawo duniya duniya nake so in dawo a koma kashe ni a lokacin nan wato shine yake faɗa sai ubangiji ta'ala ya nuna masa cewa dawowa duniya wannan an riga an gama an gane ko ba maganar dawowa tuntuna Allah ya riga ya zartar da hukunci duk wanda ya tafi ya tafi maganar dawowa ba ta taso ba jabir sai yake cewa to ya ubangiji na ka isar ma wato waɗanda suke baya na saƙon cewa ga irin karamcin da ka tanada mu shine sai Allah ya saukar da wannan aya wala ta hasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata kenan shine munasabar zawwa da wannan hadisi na jabir shine cewa wasu mutane a ranar yakin uhudu sun sha giya da safe sannan a ƙarshen wannan yini aka kashe su a matsayin shahidai kuma ubangiji ta'ala ya jaddada wannan yabo a kansu shine aka saukar da wannan aya don haka dai a takaice wannan aya da hadisan da malam ya zo da su a ƙarƙashin baban wato suna tabbatar mana da fadla wato ta shahada duk wanda ya samu shahada a fagen daga to kada mu yi zaton cewa matacce ne rayayye ne ubangiji ta'ala yana azurta shi safe da yamma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari ana ciyar da shi ana shayar da shi game da 'ya'yan itace na aljanna باب ظل الملائكة على الشهيد قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا بن أيينة أنه قال سمعت محمد محمد بن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهي فنهاني قومي فسمع صوت نائها فقيل ابنة أمر أو أخت أمر فقال لما تبكي أو لا تبكي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها قلت لي صدقة عافيه حتى رفي قال ربما قاله wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suna sukan ma shahidi wato inuwa wato da fukafukansu gane ku duk lokacin da mumini ya samu shahada a fagen daga kafin a ɗauke gawar shi a je abin ne to mala'ikun Allah ba za su gushe ba suna masa inuwa da fukafukansu wani karamci ya wuce haka shine a nan malam ya zo da hadisin jabir Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wato an zo da mahaifina gumman zan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ranar yakin uhudu wa ƙadin musulabihi bihi wato an yi kucin-kucin da gawarsa idan aka ce almusla shine wato yanke wasu gabbai wato na mamaci bayan an kashe mutum a yanke hanci a yanke kunne a yanke hannu shine almusla shine ce wa qad mustila bihi wato an yanke masa gabbai wa wudi a bayna yadayhi da aka zo da shi sai aka aje gawar gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zahabtu akshifu an wajhihi Jabir yace sai na yi famar wato na bude fuskar na gani fana hani kaumi wato mutane jama'a ta sai suka hane me yasa suka hane shi dan saboda kasancewar ganin irin wannan al'amari to ba kowa ba ne bai ke iya jimrewa ba kowa bai ke iya jimrewa musamman wanda yake kusa da mamaci shine a lokacin nan kenan shi jabir ya yi famar kenan ya yi mayafin daga fuskar mahaifinsa ya gani ya ce fanahani ƙaumi ya ce mutane na jama'a ta sai suka hane ni fasani a sauta na'iha a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya ji muryar wato wata mai kukan mutuwa ta daga murya tana kuka wakila sai aka ce masa manzon Allah sai ya tambaya wace ce take kuka sai aka ce masa ibnatu amr au uktu amr ai diyar amr ce ko kuma ƴar uwarsa ce faƙala sai manzon Allah ya ce lima tabiki saboda mai take kuka aula ta biki maza Allah ya ce a ko kuma kenan karta yi kuka wannan kokonto ne aka samu daga marwaicin shi manzan Allah cayi lima ta biki dan mi take kuka ko kuma cayi la ta biki karki kuka karta yi kuka ma zalatil mala'ikatu tuzilluhu bi ajnihatiha manzan Allah ya ce ai mahaifinki ko kuma dan uwanki amr bai gushe ba tun lokacin da ya samu shahada mala'ikun Allah suna masa inuwa da fuka-fukansu qultu li sadaqa al'imam al-bukhari yake cewa sai na faɗa ga malamina shine saraka ibn al-fadl sarakat ibn al-fadl na ce a fihi wai yana cikin shimillar hadisin hatta rufi'a cewa ma zalatil mala'ikatu tuzilluhu bi ajini hatiha hatta rufi'a mala'ikun Allah ba su gushe ba suna masa inuwa da fukafukansu har sai da aka kai lokacin da aka ɗauke su ƙala malami na sai yake cewa rubba ma qalahu su da yawa sufyan idan ya zantar da ni hadisin sai ya faɗa an gane ko su da yawa yakan ce hatta rufi'a an gane ko wani lokaci baya faɗin kalmar amma wani lokaci sai ya ce hatta rufi'a wato har sai da aka ɗauke gawar kuma haka wato wasu daga cikin marwaita irin su al'imamul humaidi da wasu daga cikin marwaita haka suka rawaito daga shi su fiya nikin cewa hatta rufi'a kenan mala'ikun Allah ba su gushe ba suna masa inuwa da fuka-fukansu har sai da aka kai lokacin da aka ɗauke gawar tashi don haka wannan hadisi kenan yana tabbatar da cewa duk wanda ya samu shahada a fagen daga to kafin a ɗauke gawar yana karkashin inuwa ta fuka-fukan mala'iku har a kai lokacin da za a ɗauke shi wanda wannan wata karamci ne na musamman ubangiji ta'ala yake ma bayansa shahidai wani yakan iya cewa a nan manzan Allah ya ji tana kukan mutuwa wanda kuma abu ne sananne na cewa kukan mutuwa haramun ne domin wani nau'i ne na maguzanci don haka wannan kasancewar yana nunin kafin Allah ya haramta ne kafin a yi hani wato game da kuka wanda yake na ɗaukaka murya don haka a nan kina manzan Allah bai mata inkari ba ya abin da ya ce don mi take kuka ko kuma a karta yi kuka ɗan uwanta ga matsayin da yake Allah ya masa wata karamci na daban cewa ga mala'ikun Allah ba su gushe ba suna masa inuwa har sai da aka yi lokacin da wato aka ɗauke shi don haka a takaice wannan shi ma yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna fabula wato ta samun shahada a fagen daga babu tamannil mujahidi an yarji'a ila duniya قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا بندر هو عبد الله بن جعفر قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي أنه قال سمعت قتادة وابن دعامة السدوسي البصري أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na labari game da guri na wanda ke jihadi domin ɗaukaka addinin Allah cewa a dawo da shi duniya duk wani mayaƙi wanda ya samu shahada a fagen dagato sai ya yi gurin wato a dawo da shi duniya shine ya ce babu tamanni mujahid babi ne wanda ke bayani game da guri na mayaƙi domin ɗaukaka addinin Allah an yarji a ilar duniya wato dawowa zuwa duniya a koma kashe shi shine anan malam ya zo da hadisin katada ibnu di'ama Allah ya ji kansa yake cewa na ji Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda na faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ma ahadun yadkhulul janna babu daidai da mutum ɗaya da zai shiga aljanna yuhibbu an yarji'a ila duniya da zai so dawowa zuwa duniya wala huma alal ardi min shay a ce duk abin da ke doron ƙasa gaba ɗaya a ce nashi an gane ko a ce gaba ɗaya wato nashi duk mutumin da ya shiga aljanna a ce masa ka dawo duniya a baka duk abin da yake cikin duniya gaba ɗaya to babu daidai da mutum ɗaya da zai yarda shine ya ce ma ahadun babu daidai da mutum ɗaya ya dukulul jannata wato da zai shiga aljanna yuhibbu da zai so an yarji a ilar duniya ya dawo duniya a ce wala huma alal ardi min shai duk abin da yake kan ƙasa a ce gaba ɗaya nashi ne ba wanda zai so haka maza Allah ya ce illar shahidu ya ce face shahidi shi kaɗai ne zai so dawowa duniya amma shi fa dawowa duniyar da zake so ya dawo a ba a ba shi ba abin da yake cikin duniya shi kaɗai ne zai yi gurin dawowa illar shahidu sai dai shahidi ya tamanna an yarji a ilar duniya shi kaɗai ne zai yi gurin dawowa duniya fayuqtala ashara marrat a kashe shi wato sau goma limayar raminal karama abin da yasa yake gurin dawowa duniya domin abin da ya gani na karamci da Allah ya tanada masa karamcin da Allah ya tanada masa da matsayin da Allah ya kai shi to wannan shine ke sanya shi gurin ya dawo a koma kashe shi hallo a ƙara limka masa ya dawo a koma kashe shi hallo a ƙara limka masa sai ya yi burin a dawo da shi sau goma a dawo da shi duniya a kashe shi a rayar da shi a kashe shi a rayar da shi har sau goma wanda kar mu manta cewa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma bayan yan aljanna shine wanda za a bashi duniya da abin da yake cikin da gaba ɗaya kwatankwacin abin da yake duniya gaba ɗaya kuma bayan yan aljanna ganima shine anan yace babu daidai da mutum ɗaya da zai shiga aljanna ya so dawowa duniya a bashi duk abin da yake kan ban ƙasa gaba ɗaya a ce nashi ne maza Allah ya ce ba wanda zai yi burin haka ya ce sai shahidi shi kaɗai da zai yi burin dawowa duniya a kashe shi sau goma limayar raminal karama domin abin da ya gani wato na karamci da ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada masa kamar yadda yake cikin wata riwaya a cikin sunanin nasa'i daga sabit ibn aslam al-bunani daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar kiyama wato za a zo da ɗan aljanna ubangiji ta'ala sai ya ce masa ya kai ɗan adam kaifa wajatta manzilaka yaya ka samu masaukinka da na tanada maka aljanna sai ya ce ai rabbi khaira manzili ya ubangiji na na same shi fiyayyen masauki ne ubangiji ta'ala sai ya ce masa sal wa tamanna roki abin da kake so kuma ihurin duk abin da kake so in baka sai ce ya ubangiji na abin da nake roƙonka abin da nake buri shine kawai ina roƙonka ka dawo da ni duniya a kashe ni sau goma wato akan tafarki na ɗaukaka addininka domin abin da ya gani ne na fagula ta shahada da Allah ya tanada masa kaga shahidi shi kadai ne zai yi wannan gurin dawowa duniya duk wanda ya shiga aljanna ba zai yi gurin dawowa duniya ko da za a bashi duniya da abin da yake cikin da gaba daya kawai illa daya daya shine shahidi shi ma ko kawai iya abin da ya gani fagular da Allah ya tanada masa shine yasa zai yi gurin haka da haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna wato fadala ta shahidai cewa su kaɗai ne za su yi burin dawowa duniya kamar yadda mahaifin jabir Allah ya kara masa yadda kamar yadda hadisi yake cikin sunan tirmidhi yake faɗa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni ni jabir ya ce zan baka labari game da abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa ga mahaifinka abdullahi ubangiji ta'ala ya faɗa ga mahaifin jabir ya ce tamanna alayya ubika iguri gare ni ma'ana duk abin da kake so tambaya in baka sai ce ya ubangiji na tuhuyi ni fa uqtalu fika saniya abinda nake bukata ka rayar da ni a koma kashe ni karo na biyu wato akan hanya ta ɗaukaka addininka ubangiji ta'ala sai ce innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yurjabu tuntuni hukunci yayi rigaye daga guna cewa duk wanda ya mutu maganar dawowa duniya bata taso ba don haka kenan shahidi shi kadai ne zai yi burin dawowa duniya saboda abin da ya gani na fabula ta shahada da Allah ya tanada masa babu jannati tahta barikati suyuf wa qala al-mughirah bin shu'bah radiyallahu anhu أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا من قتل منا صار إلى الجنة وقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال بلى قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي الندر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه أنه قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف تابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo na faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ita aljanna wato tana ƙarƙashin wato walƙiyar ta kubba ma'ana aljanna tana ƙarƙashin wato walƙiyar wato ta kubba shine anan malam ya zo da hadisin almugira ibn shu'ba Allah ya ƙara masa yadda yake cewa annabi musallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari game da saƙon ubangijinsa ma'ana ya isar mana da saƙon ubangijinsa na cewa man kutila minna duk wanda aka kashe daga cikinmu mu jama'a ta muminai sara ila aljanna wato zai zamanto makomarsa ita ce aljanna ma'ana duk wanda aka kashe kenan makomar shi ita ce aljanna wanda wannan ajimulce a dunkule yana fa'idantar da mu za ka iya faɗa akan cewa shahidai na musulmi gaba ɗayansu 'yan aljanna ne amma ba ka ayyana ba ka ce wani dan aljanna ne a'a shahidai na musulmi wato dukkan waɗanda aka kashe daga cikin musulmi gaba ɗayansu wato yan aljanna ne saboda ai akwai wanda an kashe shi a fagen daga sahabbai suka ringa wani ya huta wani ya samu shahada zan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji suna faɗa yake cewa kalla ya ce ko ɗaya maza Allah ya ce wallahi na gan shi a cikin wuta yana juyawa a sababin wata abaya da ya ɓoye riga ce a cikin ganima kafin a raba ya ɓoye don haka dai a dunkule kenan duk waɗanda aka kashe shahidai na musulmi makomarsu aljannaci wannan a dunkule mutum zai iya faɗa kamar yadda a nan ya ce ya ba mu labari game da saƙon ubangijinsa cewa man kutila minna duk wanda aka kashe daga cikin musara ila aljanna makomar shi ita ce aljanna ma'ana zai zamanto zuwa aljanna ita ce makomarsa umar allah ya kara masa yadda ya faɗa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sulhul hudaybiya yake cewa alaysa qatlana fil janna ya ce ya manzan Allah shin waɗanda a kashe daga cikinmu shin ba makomarsu ba ce aljanna waƙat lahun finnar su kuma kafirai duk wanda a kashe daga cikinsu matattunsu cewa ‘yan wuta ne ƙala bala manzan Allah ya ce ƙwarai haka ne duk wanda aka kashe daga cikin muminai makomar shi aljanna ce duk wanda aka kashe daga cikin kafirai makomar shi ita ce wuta maza Allah ya ce masa kwarai haka ne shine anan malam sai ya zo da hadisin Musa bin Uquba daga Salim Abu Nadir wanda shi Salim Abu Nadir wato yantaccen bawa ne na Umar ibn Ubaidillah kuma marubucinsa ne an gane ko shine wato marubucinsa wanda yake masa kenan rubutu rubuta takarda ko karantawa kenan sekretar ɗin shi ne dai a takaici shine yake faɗa cewa kataba ilaihi abdullahi ibn abi aufa radiyallahu anhuma abdullahi ibn abi aufa ya rubuta masa takarda ya aika masa wannan kuma a lokacin da wato ake yakar khawarij ranar kenan yakar khawarij wanda shi umar ibn ubaidillah wato shine shugaban rundunar a lokacin nan shine shugaban runduna ta muminai waɗanda suke yakar khawarij 'yan tawayen musulmi a wannan lokaci to shine abdullahi ibn abi aufa sai ya rubuta takarda ya aika ma shi umar ibn ubaidillah a lokacin nan kenan marubucinsa shi salim abu nadir sai yake karanta ma mai gidan shi umar ibn ubaidillah wato yake karanta masa takardar da abdullahi ibn abi aufa ya turo masa abinda shi abdullahi ibn abi aufa yake faɗa masa abinda takardar ta kunsa yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wace rana ce manzan Allah ya faɗa ya faɗa ne a ranar yakin khandak manzan Allah yake faɗa ga sahabbansa wanda farkon hadisin yake cewa ya ayyuhan nasu la tatamannaw liqa al'adu was'alu Allah al'afiya yake cewa fa idza laqitumuhum sai yake cewa fasubutu wa alamu anna aljannata tahta zilalis suyu manzan Allah yake cewa ya ku mutane kada ku yi gurin haduwa wato da makiya ku roƙi Allah lafiya ya ba ku zaman lafiya kar ku yi gurin haɗuwa da makiya ya ce amma in har kun haɗu da su ba za Allah ya ce ku tabbata ku ɗau haƙuri an gane ko fasibiru ku ɗau haƙuri ku tabbata ku sha daga sai yake cewa wa alamu ku yi sani annal jannata lalle ita aljannata ta ziladu siyo wato tana karkashin inuwar takubba ita aljanna tana karkashin wato inuwar takubba a wannan kalima wadda take takaitacciya maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da muminai wato akan cewa su zage su yi jihadi kuma yana ba su labari game da sakamakon wato duk wanda ya zage ya yi jihadi sakamakon shi kenan ita ce aljanna tunda cayi wa alamu annal jannata tahta zilalis suyu kusan da cewa aljanna tana karkashin wato inuwar takobi kuma a karkashin kalmar tana fa'idantar da cewa muminai su kusanci juna da makiya kenan a ranar a ranar kenan karawa kenan kar mutun ya ja da baya don haka shine anan ibn al-jawzi Allah ya ji kansa yake cewa abinda hadisin yake nihi ita aljanna ana samun ta a sababin jihadi ma'ana jihadi hanya ce wadda take a sauƙaƙe daga cikin hanyoyi waɗanda suke na dacewa da gidan aljanna yasa saboda a duk lokacin da masu jayayya da juna suka haɗu da juna ma'ana suna kusantar juna kenan kowa takobin shi za ta zama inuwa ce ga ɗan uwan shi wanda kai kana famar ka matsa domin ka gama da shi shi ma yana famar ya matso domin ya gama da kai to shine anan da yace wa alamu annal jannata ta haka zilalis siyo domin duk lokacin da ya daga takobin shi kanka kenan za ta yi maka inuwa kai ma in ka daga ita ma za ta yi masa inuwa kenan shi ko mumini da zaran an kashe shi makomar shi aljanna ce shi ne ya ce wa alamu ya ce ku sani annal jannata lalle ita aljannata ta zilalin siyo ma'ana tana karkashin wato inuwar wato takobi da haka shi al'imamul bukari kenan yana sai yake cewa shi sai babin cewa babu jannati ta hata barikati siyo wato karkashin walƙiyar takobi saboda me yasa ai duk lokacin da aka daga takobi kenan za ta walƙa wannan walƙen wannan walƙa da ta yi kuma shi shine inuwar ta kenan za ta yi inuwa ga shi wanda aka daga takobin a kansa kenan zai ga walƙiyar takobin kuma inuwar wannan takobin kenan za ta zame masa inuwa malam na faɗa cewa al'uwaisi wato shine abdulaziz wato shine abdulaziz ibn abdullah kenan ɗaya daga cikin malaman al'imam bukari wato ya masa mutaba'a waye ma mutaba'a wato ya ma wato abu ishaq al-fazari mutaba'ar kenan wannan hadisi riwayar wannan hadisi daga musa bin uquba daga shi salim abin nadir kina wannan kuma shine malamai kamar yadda yake cikin wato adabu tahammulil hadith wato hanyoyin kenan daukan hadisi kenan shine al-mukataba al-mukataba kenan ka rubuta hadisai ka aika ma mutum in ya karanta waɗannan hadisai sai ya ringa rawaitowa daga kan daga gunka tare da cewa anan shi salim kin takanas ba shi ba aka rubuta aka aika ma kenan mai gidan shi aka rubuta aka aika ma don haka anan suka ce kenan wannan alwijada ce wijada shine sai ka samu takarda da rubutun wane ne ya rubuta hadisai ya aiko ma wane to kai ma sai ka ɗauka sai ka ringa rawaitowa shine suke kira da alwijada kenan anan sai dai ya rawaito kenan daga mai gidan shi shi salim kin wanda ya rawaito daga kenan mai gidan shi Umar ibn wannan ibn Ubaidillah shi kuma daga Abdullahi ibn Abi Awfa saboda me yasa shi daga nas Abdullahi ibn Abi Awfa ya rubuta wannan takarda ne ya aika ma Umar ibn Ubaidillah shi makarancin ba shi ba aka marubucin ba shi ba aka aika ma shi iya abin da kenan shi karantawa ce tashi kenan mukatabar shi Umar aka ma kenan shi kuma a nan kenan wijada ce ko kuma ya zamanto kenan ya rawaito daga mai gidan shi shi kuma daga abdullahi ibn abi aufa babu man qalaba alwalada lil jihad wa qala al-layth wa ibn sa'd al-fahmi al-misri قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على على مئة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشك رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na mustahabbancin mutum ya nemi ɗa domin jihadi na ɗaukaka addinin Allah mutum wato ya yi addu'ar cewa Allah ya ba shi ɗa domin ya zamanto mai jihadi domin ɗaukaka addinin Allah shi ne anan malam ya zo da hadisin Allah ibn Sa'ad alfahami da misri daga ja'far ibn rabi'a shi kuma daga abdurrahman ibn hurmus yake cewa naji abu huraira allah ya kara masa yadda daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa da allah yake cewa sulaiman dan daud alaihi masala ma'ana annabi sulaiman dan annabi daud amincin allah ya tabbata a kansu wani lokaci ya faɗa yake cewa da a tsufan nan lailata alami a timra'a ya ce lalle ne a wannan dare ya ce sai na zagaya mata na su ɗari gaba ɗaya autisi'in wa tisi'ina ko kuma mace gomiya tara da tara ya ce gaba ɗaya kowace a daren nan sai na kusance ta kulluhunna ya ati bi farisin ya ce kuma kowace daga cikinsu sai ta zo da mayaki sai ta samu ciki ta haifi wannan mayaki da wanda yake mayaki yushahidu fi sabilillah mahayi wanda zai yi yaki wato domin ɗaukaka addinin Allah in aka ce faris shine mayaki kenan faqala lahu sahibuhu sai wani bafadansa sai ya ce masa kul insha Allah ya ce ranka ya daɗe ce insha Allah falam ya kul insha Allah annabi Sulaiman bai ce ba insha Allah falam ta hamil min hunna illa ra'atun wahida ba wadda ta ɗau ciki daga cikinsu sai mace ɗaya tak ita ma ku ja'ati bi shiqqi rajulin ta zo da rabin mutum shi ma ba cikakke ba rabin mutum ne ya abin da ta zo da shi maza Allah yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi yace rantsuwa nake da ubangijin da rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ke hannunsa lauka da insha Allah inda Sulaiman alaihi salam ya ce insha Allah lokacin da yayi wannan fada tashi maza Allah yace da jahadu fi sabilillahi fursanan ajma'una da gaba ɗayansu su matan ɗari ko kuma tara kowace sai ta ɗau ciki kuma sai ta zo da mayaki gaba ɗayansu kuma sai sun yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah kenan rashin faɗar insha Allahu shine abinda wato ya hana gurin sai cika wanda kar mu manta Allah ya faɗa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah wanda ladabi ne ga ubangiji subhanahu wa ta'ala in ka faɗa abu zan yi kaza to ka ce insha Allah in ka ce insha Allah Allah zai cika maka burinka kuma in ma abu ne ka faɗa ko rantsuwa kai to wannan insha Allah tana ɗauke maka kafara akan wannan abu in har baka aikata ba da haka malam ya zo da wannan hadisi domin mustahabbancin mutum ya nemi cewa Allah ya azurta shi da ɗa domin ya yi yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah kamar yadda a nan annabi Suleiman alaihi salam wato ya ce lalle ne a daren nan kenan sai na kusanci mata na ɗari ko gumiya tar da tara kuma kowace sai ta zo da ɗa wanda yake mayaƙi wanda zai yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah kenan wannan abu ne wanda aka so labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu amma a karkashin labarin wato umarni ake mana kenan mustahabi ne kenan mutum yayi wannan addu'a ya nemi cewa Allah ya azurta shi da da domin yaki na ɗaukaka addinin Allah babu shaja'ati fil harbi wal jubun قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واكد قال حدثنا حماد بن زيد هو بن درهم عن ثابت هو بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال وجدناه بهرا قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري هو ابن شهاب أنه قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مقيم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مقيم رضي الله عنه أنه, أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من هنين فعلقت الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه الإضاح نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yaban wato sadaukanta a wajen yaƙi cewa mutum ya jajirce ya nuna jarumta wannan abin yabo ne waljubun kuma da zargi game da tsoro a fagen daga na mutum ya ja da baya ko kuma ya ringa yaki ba tare da zagewa ba wannan abin zargi ne abin aibantawa ne shine anan malam ya zo da hadisin wato anas dan malik allah ya kara masa yadda yake cewa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama ahsanan nas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance shine mafi kyawun mutane duk wani mai kyau da ka sani to manzon allah ya fi shi kyau wa ashja'an nas kenan ya fifici kowa a wajen kyawun halitta kuma da kyawun dabi'u wa ashisha annas kuma shine mafi sadaukantar mutane an gane ko duk jarumtar mazan jiya to mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi su wa ajwadan nas kuma shine yafi mutane wato kyauta duk wani mai kyauta bai kai ga mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a cikin mutane sai ya ce wa laqad fazi'a ahadul madina wani lokaci mutanen madina sun firgita wani ƙara aka ji da wani wannan sai kowa ya tsorata ana tsammanin ko makiya sun kawo farmaki wasu na daɗewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ari dokin abu ɗalha ana kiran dokin da suna almandu manzan Allah ya ari dokin cikin dare ne ba manzan Allah ya hau dokin ya fita sabaka kuma ala farasin kafin wani ya hutu tuntuni manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ya kewaya ya je ya ga menene ke faruwa manzan Allah ya ji sukunya ya buga ya buga ya je bai gaba komai ya dawo wa qala sai manzan Allah yake faɗa wajadnahu baharan kamar yadda yake cikin wata riwaya wa in wajadnahu la baharan ma'ana wannan doki ba mu same shi ba manzan Allah ya ce face teku ne ma'ana a wajen sauki a wajen gudu yana yabo ne ga shi dokin da ya a rayu dokin abu dalha kamar yadda hadisin ya gabata a nan anas yana nuna mana dalilin da ke tabbatar mana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa sadaukanta tunda abu ne aka ji wanda yake na tsoro da firgici a nan shi ya riga kowa fitowa ya fita shi kadai ya je ya leka ya buga ya buga bai gaba komai abinda ake tsammani na makiya ko sun kafar maki manzan Allah ya ga duka ba komai bane babu wani abu manzan Allah ya ce ku kwantar da hankali yake faɗa yake cewa wa yake cewa wajadna baharan wannan doki mun same shi teku ne ma'ana ya kaman shi tashi da teku ma'ana wajen yawan gudu kenan sannan hadisi na gaba hadisin Jubair ibn Mut'im yake cewa yayin da shi jubair yake ba kenan dan shi yake ba da labari kenan shine umar ibn muhammad ibn jubair ibn mu'in yake cewa lalle muhammad ibn jubair ke ba da labarin cewa mahaifinsa jubair ibn mu'in yake faɗa masa cewa yayin da yake tafiya tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahun nas kuma tare da shi akwai jama'a maqfalahu min hunayn lokacin dawowar shi daga yakin hunai an gama yakin hunai manzon Allah yana kan hanyar dawowa gida fa'alikatin nasu yas'alunahu wato larabawan kauye da suka ji labarin ga manzon Allah nan tafe wato sai suka haɗu suka tsare hanya suna roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya zo da shi na ganima ga raƙumma ga shanu ga tumakai da awakai da sauran tarkace na ganima manzan Allah yana ba su yana ba su sai da gaba ɗayan abin da yake tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rabi musu a tabbar ruhu ila samura wato sai da suka fakar da shi suka matsa shi da wata itaciya ta farar kaya an gane ku suka dangana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka wannan kinshi suka fakar da shi zuwa wata itaciya ta farar kaya ma'ana suka matse shi me za a yi fakaba fatiri da abu sai suka warce mishi mayafin shi duk abin da yake hannun ya kakkabe ya ba su mayafin da yake jikin shi wasu suka warce fa waqafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya tsaya fa qala sai ya ce a'duni ridai manzon Allah ya ce ku bani mayafina law kana li adadu hadhihi li idahi na'aman manzan Allah ya ce wallahi inda ina da raƙumma daidai da yawan ƙayar wannan itaciya ya ce na ƙasam tuhu bai na ku manzan Allah ya ce wallahi da na raba muku a ce ina da wasu raƙumma sun kai yawan ƙayar wannan itaciya ko kuma adadin waɗannan itaciya ta farar ƙaya a wannan jishin na kuma za Allah ya ce wallahi da na rabi muku gaba ɗaya sun mala ta jiduni bakila maza Allah ya ce ba za ku same ni ba maruwaci wala ka zuba kuma ba za ku same ni ba matsaryaci wala jubanin kuma ba za ku same ni ba matsoraci dukkan waɗannan sifofi sun kori gare ni ba maruwaci ba ne ni ba makaryaci ba ne kuma ni ba matsoraci ba ne kaga wannan yana nuna mana a wancan hadisi da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa kyawu kuma ya fi kowa jarumta kuma ya fi kowa kyauta wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana matukar kyauta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu ganima mai yawa sama da yakin Hunayn amma daidai da dan akuya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai iso gida Madina ba da shi duk gaba ɗaya abin da aka samu a hanya maza Allah ya rabe musu wanda ga ya sai da ya kai mayafin shi sun warce maza Allah ya ce ku bani mayafi kuma ya ce inda a ce ina da raƙumma sun kai yawan wannan ƙayar ta wannan itaciya maza Allah ya ce wallahi da na raba muku domin ni dai ba maruwaci ba ne kuma ba magaryaci ba ne kuma ba matsoraci ba ne don haka dai a takaice sadaukanta abin yabo ce tsoro abin zargi ne bai dace ba ga mumini ya zamanto matsoraci ya abin da ake bukata ya zamanto kenan mutum ne wanda yake da jarumta yake da zagewa a fagen daga nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك